إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna marhaban da sake saduwa da juna a cikin wannan ƙayataccen shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda malam aminu ibrahim daurawa ke karanta mana littafin arrahiqul maktum wanda ke kunshi da tarihin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai ke ɗaukar nauyin kawo muku da fatan Allah ya datar da mu son wannan manzo nasa mai girman daraja sallallahu alaihi sallam, ta hanyar karanta da kuma sauraron wannan tarihi da muke yi amin a wannan zama na wannan lokaci insha Allah malam zai ci gaba da yi mana bayani ne akan asalin su kansu larabawa kafin zuwa lokacin haihuwa da kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam. a shirinmu da ya gabata malam ɗin ya tsaya ne a inda zai fara yi mana bayani akan suwaye asalin waɗanda suka kafa garin makka wanda muke ganinsa a yau ƙasaitacce kuma mafi girman kowane gari ta fuskar daraja a duniya a nan muka tsaya ga kuma malam zai ci gaba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين masauraranmu da biye da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda muke karanto littafin arrahiƙil maktum mun tsaya inda muke bayani akan yadda annabi ibrahim da matarsa da ɗansa suka zamo dalili na kafuwan garin makka mun tsaya inda mala yake cewa ja'at qabilatun yamaniyatun sai wata ƙabila ta ƙasar yaman ta zo wannan guri inda annabi ibrahim ya aje matarsa hajara da ɗanta isma'il wahiya jurhum athaniya ita ce ƙabilan jurhum ta biyu tunda mun ce ita ƙabilan jurhum akwai wacce take cikin al'arabul ba'ida akwai wacce take cikin al'arabul ariba waɗanda suke cikin al'arabul ba'ida sun ƙare ga baki ɗaya babu irinsa a duniya amma waɗanda suke cikin al'arabul ariba su ne waɗanda aka samu ragowan irinsu har suka zo suka zauna a wannan yanki ina muna iya cewa mace ce ta kafa garin makka ita ce hajara da kuma ɗanta jariri Ismail sai mijinta annabi Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam. Faƙatanat Makkata sai wannan ƙabila ta Jurhum ta zauna a garin Makka bi iznin min ummi Ismail bayan sun samu izini daga mahaifiyar annabi Ismail wanda ita ce ta fara zama a wannan guri. dalilin zamanta ne garin makka ya kafu Daka ko da za a tambaye ka a tarihi menene asalin kafuwar garin makka kana iya cewa wacce ta kafa garin makka ita ce hajara mahaifiyar annabi ismail matar annabi ibrahim yuqalu innahum kanu qabla dhalika fil audiyati wasu malaman suna cewa su ƙabilin jirhum kafin zuwan mahaifiyar annabi Ismail mata annabi Ibrahim Hajara sun kasance suna cikin kwazazzabai da ramuka da kuma surƙuƙin cikin duwatsu allati bi atrafi makka wacce take gefen garin makka akwai wasu ramuka da wasu kwarurruka da wasu surƙuƙin tsakanin duwatsu to a nan ne wannan ƙabila ta jirhum take rayuwa kafin zuwan annabi ibrahim da matarsa hajara da ɗansa isma'il su kafa garin makka waƙar sarrahat ruwayatul bukhari ruwaya ta bayyana haka a cikin sahihul bukhari annahum nazalu makkata ba'da Ismail cewa sun zauna a garin makka bayan annabi Ismail kenan kafin zuwan annabi Ibrahim babu kowa a wannan yanki inda makka take yanzu wa qabla an yashibba kuma wannan ya faru ma tun kafin annabi annabi Ismail wannan ya faru tun kafin annabi Ismaila ya taso ya kai saurayi ko ya kai matashi wa annahum kuma cewa su wannan ƙabila ta jirhum kanu yamurruna bi hadhal wadi qabla zalika sun kasance suna wucewa ta wajen wannan kwari ko wannan rami ko wannan lungu ko wannan surkuki inda nan ne daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ya zama shi ne garin Makka, kamar da Imamul Bukhari ya rawaito wannan a cikin kitabul Anbiya'i hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da hudu da dubu uku da ɗari uku da sittin da biyar. Wa kana Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahima ya kasance yartahilu ila makka, yakan yo ƙaura ko ya taho zuwa garin makka, bayan ya zo ya aje matarsa da ɗanta Ismail ya yi tafiyarsa, to yakan kewayo ya ga ajiyarsa, liyotali'a tarikatahu biha, domin ya zo ya tsinkayi ajiyarsa matarsa da ɗansa da ya ajiye a wannan yanki. Wato, annabi Ibrahim bayan ya tafi ya koma ƙasar Falastin ko yankin Sham, can inda iyalinsa ta biyu take wato Saratu, to yakan zo ya kawo ziyara domin ya ga halin da matarsa ta biyu wato Hajara da ɗanta Ismail don ya san halin da suke ciki. wanda waɗannan ‘ya'ya guda biyu, annabi Ismail da annabi Ishaq su ne waɗanda Allah yawa albarka da annabta da manzanci daga cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim kuma ta hanyar zuriyansu ne dukkan annabawan Allah waɗanda suka zo bayan annabi Ibrahim suka fito. Allah ya kama sunan annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani sau 69 a surori 25. hakanan ya kama sunan annabi Ismail so goma sha biyu a cikin Alƙur'ani a surori guda takwas. Ya kama sunan annabi Ishaƙa sau goma sha bakwai a cikin Alƙur'ani a cikin surori goma sha biyu. Wala ya ulamu bidabti, Mala ya ce ba a sani ba ta hanyar tabbas adadu hazihin rahilati, adadin tafiye-tafiyen annabi Ibrahim da zirga-zirgarsa tsakanin Sham da kuma Makka inda ya ajiye matarsa da ɗansa. Malaman tarihi ba su iya iyakance mana ba ta hanyar yankewa cewa annabi Ibrahim sau nawa ya zo Makka domin ya ga matarsa da ɗansa. Illa annal masadiral mu'tamadata sai dai littattafan da aka dogara da su hafizat lana arba'atan sun kiyaye mana cewa aƙalla annabi Ibrahim ya zo wannan guri sau hudu. Malam ya yi bayani a baya cewa ba za ka iya yanke cewa sau nawa annabi Ibrahim yake zuwa ya ga matarsa ba, da ɗansa da ya ajiye a wannan guri. Sai dai muna iya cewa akwai zuwa hudu wanda muna iya cewa shi wannan ya tabbata a hadisai ko a littattafai waɗanda suke madogara ne a wajen tarihi sun gaya mana hudu daga cikin zuwan annabi Ibrahim wannan guri. Minha daga cikin waɗannan gurare guda hudu da annabi Ibrahim ya zo gurin iyalinsa, waƙad zakara Allahu ta'ala fil ƙur'anil karimi, haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin littafinsa mai karamci, annahu ra'a Ibrahimu fil manami annahu yadhbahu Ismail cewa lalle annabi Ibrahim ya gani a cikin mafarki yana yanka ɗansa Ismailu. Annabi Ibrahim ya yi mafarki yana yanka ɗansa Ismail, wanda yake gaya masa cewa ya kai ɗana haƙiƙa na gani a cikin mafarki ina yanka ka, to me kake gani? Ƙala ya abatif almatu Umar, ice baba ka yi abin da aka saka, abin nan da ka gani a mafarki, to ai mafarkin annabawa ba irin sauran mafarkin mutane ne gama gari ba, yanzu danni ko kai ko ke ko ita ko su ko mu, wani daga cikinmu ya yi mafarki yana yanka ɗansa, ai ba zai zartar da wannan mafarkin ba, domin shi ba annabi ba ne. da yi wa shaidan ne ma ya zo yake wasa da ƙwaƙwalwarsa ko tunaninsa ko mafarkinsa amma annabin Allah idan ya ga abu a mafarki daidai yake da ya gan shi a fili da haka su ana musu wahayi ta hanyoyi da dama wanda za mu bayaninsu a gaba daga ciki akwai mafarki da haka mafarkin annabi ba mafarki ne irin na kowa da kowa ba don haka yake cewa na gani a cikin mafarki na ina yanka ka yaya kake ga za a yi to da yake ɗa ne mai biyayya shi ma annabin Allah ne manzan Allah ne bawan Allah ne sai yake gaya wa mahaifinsa ka zartar da abin da aka saka kuma in Allah ya so Allah ya yarda za ka same ni cikin waɗanda suke masu haƙuri shine Allah ta'ala ya ce lokacin da uban da ɗan suka miƙa wuya, ta yaya aka samu miƙa wuya daga ɓangaren uba da ɓangaren ɗa, domin kowa Allah ya jarabce shi. Allah ya jarabci annabi Ibrahim da cewa ya yanka ɗansa, kuma kowa ya san yadda uba yake son ɗansa. Sannan an jarabci annabi Ismailu da iyadda mahaifinsa iyanka shi, wanda wannan ma jarabawa ce ba kowane ɗa ne zai yadda ya kwanta a gaban mahaifinsa ya ɗauko wuƙa yanka shi ba. Kun ga ashe kenan kowa daga cikinsu ya nuna bajinta, har ma wasu malamai suna tambaya wane ne ya fi bajinta tsakanin Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam da Ismail sallallahu Alaihi wasallam, wanda iyadda iyanka tare da irin tausayin da aka san uba yana da shi a kan ɗansa, ko kwa shi ɗan da ya zama ya yarda a yanka shi, wane ne ya fi nuna bajinta a cikin wannan jarabawa da Allah ya musu. Shi da Allah ce, falamma aslama lokacin da annabi Ismailu da annabi Ibrahim suka miƙa wuya ga Allah, wannan ya yarda iyanka, wannan ya yarda a yanka shi, wa tallahu lil jabini Allah ya ce sai ya kwantar da shi akan goshinsa malamai suka ce me yasa ba a ce ya kwantar da shi akan ƙeyarsa ba sai aka ce ya kwantar da shi akan goshinsa to malamai suka ce dalilin haka shine baya so su haɗa fuska domin idan ya zama abin yankanka yana kallonka kai ma da za ka yanka shi kana kallonsa kuma abin yankan nan ɗanka ne, kuma shi mai yankawan babansa ne, to tausayin da ke tsakanin ɗa da uba zai sa idan suka haɗa ido, kuma zai ɗora wuƙa a wuyansa yanka, to tausayi mai yiwa ya sa shi ya kasa zartar da wannan hukunci ko umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ya juya shi ya kifa shi ta yadda ba za su haɗa ido ba. a lokacin da zai zartar da wannan umarni na Allah. Ashe duka ma ba wai Allah yana so a yanka Ismailu ba ne, ba kuma yana so Ibrahim ya yanka Ismailu ba ne. Jarabawa ce, an jarabci annabi Ibrahim domin a gwada shi da san da yake wa Allah, da san da yake wa ɗansa, inda za a ba shi zaɓi, wanne ne zai fifita. sannan shi kuma annabi Ismailu babanka yana son ka kai ne dan fari kuma ba a same ka ba sai bayan an tsufa ta yadda an ɗauki soyayya an rataya masa an ɗauki ƙauna an makala masa zuciya tana rataye da shi kuma wai a wannan lokacin ake so a yanka shi to wannan duka jarabawa ce ذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nadainahu an ya Ibrahim sai muka kirawo shi muka ce ya kai Ibrahim wato Allah ya kira shi tsaya ba wai yankan ake so ba gwadawa ce kuma an gwada ka kaci jarabawa kad saddaqatar ru'ya haƙiƙa ka gasgata wannan mafarki cewa daga Allah yake inna kazalika najzil muhsinina lalle haka ne mu kuma muke sakawa masu kyautatawa irin ku waɗanda za a ce ku yi su yi a ce ku bari su bari yau da mu aka jarabta da mu yanka 'ya'yanmu ko dai mu kasa ko 'ya'yan su gudu wani ɗan ma sai dai ka je shi a Nijar ko ka je shi a Maiduguri ko ka je shi a Gombe ko ka je shi a Lagos ko ma ya bar ƙasar gaba ɗaya ce yaushe kawai babana zai yanka ne wani kuma shi ba zai iya yankan ba wani kuma ɗan ba zai da a yanka shi ba da wuya dai ba za ka rasa tasgaro ko gajiyawa daga gare mu ko daga 'ya'yan ba to amma kaga waɗannan da yake annabawan Allah ne sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa yarda da Allah sun fi kowa bin Allah sun fi kowa gasgata Allah da imani da Allah da haka abin da Allah yake so to komai daɗinsa za su haƙura da shi ni da kai san zuciya nawa muka yanke muka wurgar da yawa abubuwa zuciyata ko zuciyarka ko zuciyarki ko zuciyarsa ko zuciyarmu takan suranta mana wani abu ba daidai ba amma mu kasa sadaukar da haƙura mu bar abin tare da cewa wato abin Allah bai yarda da shi ba amma ba ma iya barinsa wannan darasi ne babba ga masu hankali jarabawar da Allah yau annabi Ibrahim na cewa ya yanka ɗansa ya yadda zai yanka shi yasa Allah ta'ala ce inna haza lahuwal bala'ul mubin lalle wannan akwai jarabawa a ciki bayyananniya an jarabci annabi Ibrahim shi yasa Allah ta'ala ce wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da wasu kalmomi ya cika waɗannan kalmomi ɗin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa. Wa fadainahu bi zibhin azim. Allah ya ce, To, dan dai kada a bar abin ya tafi a haka, sai muka fanshi annabi Ismail da abin yanka mai girma. Kun ga abin yankan Allah ya kira shi mai girma, wato aka kawo malamai suka ce garkeken rago, aka ba annabi Ibrahim, aka ce yanka wannan ragon. a bakacin ɗanka Ismailu da za ka yanka. Har ma hadisi ya tabbata sahihi a cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani cewa lokacin da Annabi Ibrahim ya fita da ɗansa zuwa bayan garin Makka domin ya yanka shi, sai shaiɗan ya biyo Annabi Ibrahim yana cewa kada faka kuskura ka yanka ɗanka. wannan mafarkin fa da ka gani ba gaskiya ba ne yana tafiya shi bai yadda ya jiyo ba shi kuma yana kuma cewa ɗan kai fa kakka yadda fa mahaifinka iyan kaka daga baya kuma ya gane ba wahayi ba ne kuma kai an riga an cuce ka to ɗan bai zugu ba uban bai zugu ba to an ibrahim da ya ga ɗan bai daina bin su ba shine ya ɗauki dutse ya waiwayo ya wurgo masa ku kasan jifan annabawa in dai annabi ya jefe ka fa sai ya same ka mu ga taron mutane a yakin badar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ko tafin hannunsa da ƙasa ƙasa tana cewa subhanallah subhanallah subhanallah ita kanta ƙasar ya zuba ta a hannun sayyidina abubakar nan ma tana ta cewa subhanallah subhanallah subhanallah ya zuba ta a hannun sayyidina umar nan ma tana subhanallah subhanallah subhanallah ya dawo da ita hannunsa sai ya watsa ƙasar lokacin da ya watsa ƙasar wani yana kallon gabas wani yana kallon yamma wani yana kallon kudu wani yana kallon arewa wani yana tsaye wani yana zaune wani yana kallon sama wani ya durƙusa amma sai da Allah ya rarraba ƙasar ya karkasa ta ya isar da ita zuwa idanuwan waɗannan kafirai shine Allah ta'ala ke cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wato ba kai ne ka isar da abun cikin idanuwansu lokacin da kai jifa ba sai dai Allah ne ya isar wato akwai bambanci tsakanin jefawa da kuma isarwa ka jefa abu kuma ya isa inda kake so suna da bambanci za ka iya jefa abu amma ba dole ne ya kai ko ya saitin inda ka nufa ba to Allah ta'ala ya ce kai ka jefa ni kuma na saita ya shiga idan kowa to da haka Ibrahim da ya saitin shedan ya wulwulo masa dutse sai ku ya samu kan shedan da wannan dutsen fas to saboda nauyin dutsen da kuma ƙarfin jifan sai da ƙafar shedan ta burma cikin ƙasa wannan gurin shi ake kira jamra ta farko ya sake biyo annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya sake ɗaukan dutse ya sake wulwulawa jefa masa ya sake samunsa a ka sai kafarsa ta sake burmawa a cikin ƙasa nan nan ne ya zama wajen jifa na biyu wato jamra wusta ya sake biyo annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya sake ɗaukan wannan dutse ya sake wulwulawa ya sake rantala masa aka wannan sai ya zama shine wajen jifa na uku wato aljamra sugura wannan shine asalin jifa kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa a wannan hadisi sahihi cewa annabi ibrahim babanku shine ya rankwala wa shaidan dutse a ka hassau uku wannan guraren da ya same shi sai ya zama an samu alamar ƙafar shaidan ta yi rami a gurin waɗannan ramuka guda uku su ne aka zo aka yi wannan gini a gurin don ya zama alama kattaɓa ce domin raya wannan sunna ta annabi Ibrahim wajen yin jifa a ranar da ake jifa. Za mu ga ai asali wanda ya fara jifan shaiɗan annabi Ibrahim. To mu yau ba wai shaiɗan ɗin ba ne kamar yadda suke gani ba wai shaidan ɗin ba ne yake zuwa gurin ya tsaya har ma ka ga wani ya ɗauko ƙaton dutse ya ce sai na rantala maka da ƙarfi kai ne ka ɓatan min da ɗa ko kai ne ka jawo ne laifi kaza ko kai ka hana ni na yi ibada kaza ka ga mutum yana ta tsinuwa a gurin yana ta tsinewa shaidan yana kamar shaidan ɗin ne wato yake zaunawa a gurin a ta rantala masa dutse a'a annabi ibrahim shine wanda ya rantalawa shaidan dutse mu kuma muna raya wannan sunna tasa da kuma bin umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ci gaba da raya wannan sunna ta annabi Ibrahim. In muka lura, ai shi annabi Ibrahim ya yi jifan nan ne sau uku, amma mu yanzu idan mun cika jifan daidai wato mun yi shi gaba ɗaya, za mu ga tsakuwa saba'in ake jefawa, kuma a kwanaki hudu. Tsakuwa saba'in ake jefawa a kwana hudu. ranar goma ga wata za a jefi jamra babba dutse bakwai kowane dutse ana Allahu akbar sannan a jefa ranan goma sha ɗaya ga wata muna jefa dutse ashirin da ɗaya mu jefi jamra ta farko dutse bakwai ta biyu dutse bakwai ta uku dutse bakwai in an haɗa ashirin da ɗaya sannan washe gari ma mu yi jifa shi ma na farko bakwai na biyu bakwai na uku bakwai shi ma an haɗa ashirin da ɗaya idan mun wuce daga nan ba mu sake kwana ba ya yi in kwa mutum ya ƙara kwana to sai ya ƙara jefawa bakwai bakwai sau uku in an haɗa da ta jiya da ta shekaran jiya da ta yau ɗin ya zama mutum ya jefa dutse sittin da uku idan an hada da na ranar goma ga wata guda bakwai ya zama dutse saba'in cif-cif wannan shine cikar jifan dutse saba'in ake jefawa shi yasa ranar goma ga wata din nan in za mu lura za mu ga kwanakin aikin haji gaba ɗayansa kwana shida ne kowace rana kuma tana da sunanta ranar takwas ga wata ana kiranta yawmut tarwiyya ranar tara ga wata ana kiranta yawon arafa ranar goma ga wata ana kiranta yawon hajjil akbari sannan ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku ana kiransu ayyamun ramyi kwanakin jifa ko a kirawo su ayyamun tashiriki wato kwanakin shanya nama a rana saboda an yanka nama na hadaya da kuma na layya kowanne daga cikin kwanakin nan uku kuma ana iya masa suna shi kadai ranar sha ɗaya ga wata ana kiransa yawmul ƙarri wato ranar tabbata ba inda zaka rana ta biyu ana kiranta yawmun nafril awwal rana ta biyu kuma ana kiranta yawmun nafar thani sannan kuma ana kiransu ayyamun rami ko ayyamun tashiriki ko ayyamu minan ko na farko a kira shi yawmul qarri na biyu a kira shi yawmun nafril awwal na uku a kira shi yawmun nafar thani wannan su ne ayyamun tashri guda uku in an haɗa su da yawmu tarwiya da yawmu arafa da yawmul hajjil akbari ga kuma kwanaki uku sha ɗaya sha biyu sha uku takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku waɗannan kwanaki su ne kwanakin hajji za mu ga guraren da ake raya sunnonin da waɗannan bayan Allah annabi Ibrahim da matarsa Hajara da ɗansa Ismailu suka kafa za mu ga guraren nan guda goma ne a maka. Na farko ita kan kanta Ka'aba, na biyu Alhajar aswad na uku Hijiru Ismail ko Alhatim, wato ɗan gurin nan da ba a gine ba da ke jikin Ka'aba wanda aka masa kamar dakali, inda ake shiga a sallah. Na hudu Makamu Ibrahim, na biyar Zamzam, rijiyar Zamzam. na shida safa da marwa na bakwai mina na takwas arfa na tara muzdalifa na goma jamra wato gurin jifa waɗannan su ne gurare guda goma waɗanda ake kiransu sha'airillah wurare masu girma da ake zuwa a yi ibada a cikin garin makka kusa da su ko a cikinsu ko ta hanyar taɓa su ko abin da ya kama da haka. Faƙama bimtithali hazal amri, annabi Ibrahim ya tsaya da bin umarnin nan da Allah ya sa shi, wannan yana nan a cikin suratu safati daga aya ta ɗari da uku zuwa aya ta ɗari da bakwai. Waƙadu zukira fi safri takwin ya zo a cikin littafin attaura. anna Ismaila, cewa lalle annabi Ismaila kana akbara min Ishaq bi thalasi asharata sana, cewa ya girma annabi Ishaqa da shekara goma sha uku, domin akwai saɓanin malamai ma kan cewa tsakanin annabi Ismail da annabi Ishaqa wanne ne wannan ƙissa ta yanka ta tabbata a kansa. Wasu malamai sun ce annabi ishaqa ne wasu malamai sun ce annabi isma'il ne amma maganar da tafi rinjaye tafi dalili ita ce annabi isma'il shine wanda ƙissan nan ta yanka ta tabbata a kansa wasiyaqul qissa malai ce in muka lura da siyaƙin yadda ƙissa ta zuwa cin alkur'ani ya dullu ala annaha waqa'at qabla miladi ishaqa cewa lalle wannan ƙissa ta yanka ta faru ne a kan annabi Ismaila tun kafin ma a haifi annabi Ishaƙa. Li'annal bisharata bi Ishaƙa, domin yin bishara da cewa za a haifa wa annabi Ibrahim ɗa na biyu sunansa Ishaƙa, zukirat ba'a da sardil ƙissati bi tamamiha. an ambaci wannan ne bayan an koro ƙissar annabi Ismaila an gama ta kaf sannan aka ce wa bashar nahu bi ishaqa mun masa bishara da samun ɗa sunansa ishaqa kenan ya nuna annabi Ismaila shine wanda wannan ƙissa ta faru a kansa ta yanka ba annabi wato ishaqa ba annabi isma'ila shine wanda wannan kissa ta faru a kansa ba annabi ishaqa ba
وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات وهذه القصة wannan ƙissa ta annabi Ibrahim da Allah ya gwada shi da iyan kaɗansa ta tazammanu rihilatan wahidatan ta tattaro mana kamar sau ɗaya annabi Ibrahim ya je garin Makka alal aƙalli wato bisa ƙarancin magana cewa aƙalla dai annabi Ibrahim ya shiga garin Makka sau ɗaya bayan fita daga makan bayan ya kawo ɗansa da matarsa. ƙabla an ya shibba Ismail tun kafin annabi Ismail ya zama matashi sosai. Domin wannan ƙissa wasu malaman suna ga ta faru lokacin annabi Ismaila bai wuce shekara goma ba da ‘yan kai. Wa'ammar rihilatu a thalasul akharu ragowan tafiye-tafiye kuma da annabi Ibrahim ya dinga yi tsakanin ƙasar Sham da ƙasar Makka to aƙalla akwai ragowan tafiyoyi guda uku da ana iya lura ana iya gane su a cikin tarihi sun faru tunda dama a baya mun ce sau hudu annabi ibrahim yana zuwa garin makka a iya sanin malaman tarihi ba wai iya zuwan kenan ba amma iya abin da ake iya gani kenan ko ake iya kafa dalili a kai faƙad rawa hal bukhariyu bi tuliha Imamul Bukhari ya rawaito wannan kissa da tsawonta, an ibn Abbasin ya rawaito ta daga Abdullahi ɗan Abbas, ɗan gida ahalil baiti, sahabin annabi, malam mai tafsiri, Abdullahi ɗan Abbas kenan, marfu'an, ya rawaito wannan magana kuma ya jingina ta ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa annabi ne ya faɗa ba wai shi ne ya faɗa ba. wa mulakhasuha wannan doguwar ruwaya da Imam al-Bukhari ya rawaito wanda muka ce mai neman dogon bayani akan wannan kissa yana iya komawa cikin sahihul Bukhari zai samu wannan kissa a cikin hadisi mai lamba ta 2217 ko hadisi mai lamba ta 2635 ko hadisi mai lamba ta 3357 ko hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas ko hadisi mai lamba ta dubu biyar da tamanin da hudu ko hadisi mai lamba ta dubu shida da ɗari tara da hamsin wannan ƙissa tana nan amma a taƙaice wannan ƙissa mala ya ce anna isma'ila alaihi salam cewa lalle shi annabi isma'ila amincin allah ya tabbata a gare shi lamma shabba lokacin da ya taso shekarunsa sun fara ɗagowa ya wuce goma ya tafi sha biyar ya tafi ashirin ya tafi talatin duk matashi ne ya tafi arba'in ma daga kan arba'in ake karya kwana amma daga nan har zuwa arba'in ana kiran mutum matashi wato yana cikin ƙarfinsa yana cikin ganiyarsa yana cikin lafiyarsa yana cikin wato kuzarinsa da kuma jin ƙarfinsa wa ta'allama al-arabiyyata kuma a lokacin ne annabi Ismaila ya koyi harshen larabci, ya ƙware a larabci. Tunda mun ce akwai saɓanin malamai cewa shi annabi Ibrahim asali ba larabe ne ko ko asali wata ƙabila ce. Idan ya tabbata asalinsa ba larabe ne, to koyon larabcin ya zama kenan irin na yarinta ne mutum ya taso yaro ya koyi yare kamar yadda yake koyon na babarsa. idan kuma asalinsu ba larabawa ba ne wata ƙabila ce mai zaman kanta a cikin ƙasar iraki to ya nuna kenan daga baya ne tunda ya taso a cikin larabawa ya koyi larabci min jurhum daga wannan ƙabila ta larabawa da suka taso daga ƙasar yaman wanda ake kiransu jurhum ƙabilar jurhum wa an fasahum wa a'jabahum ya kuma ƙayatar da su ya burge su minan nafis in an cewa abu nafis mai tsada kenan an fuso rai an fasa mai tsada wa a'jabahum ya ƙayatar da su zawwajuhu sai suka aura masa ɗaya daga cikin ƴarsu domin su larabawa suna da wani abu sai ka ƙayatar da su ko ka burge su ta hanyar iliminka ko jarumtakka ko kyanka ko asalinka wato dai sai kana da wani abu da ya kamata a ce ɗan adam yana da shi ta hanyar ƙoƙarinka ko ta hanyar abin da Allah ya baka to in ka birge su to sai su ɗauki yarsu su baka da ake ke cewa a ajabahum zawwajuhum ra'atan minhum sai suka aura masa ya daga cikin su bayan ya ƙayatar da su ya birge su sun ji daɗin mu'amala da shi wa matat ummuhu ana wannan lokacin kuma bayan ya yi aure sai Allah ya yi wa mahaifiyarsa hajara rasuwa hajara ta rasu a cikin garin makka mijinta yana can ƙasar sham wato annabi ibrahim wa badali ibrahima sai annabi ibrahim ya ga ya kamata an yi tsali'a tarikatahu cewa ya je ya tsinkayi fa ajiyarsa ka je ka ajiye matarka a wani gari ka ajiye ɗanka a wani gari, akwai buƙatar a dinga leƙawa ana ganin halin da suke ciki domin akwai watakila buƙata na iya tasowa. To shi sa idan mutum ma yana da mata guda biyu ko fiye da biyu, to wasu malaman suna ga yana iya amfani da wannan ƙissa ta annabi Ibrahim ya raba musu gida. Ko da bai raba musu gida ba, to ya raba musu abin da shi ne aka fi yin fitina a kansa shi ne kowace ɗakinta da rumfa ya zama daban kicin ɗinta ya zama daban tsakar gidanta ya zama daban ban ɗakinta ya zama daban aƙallan aka yi wannan za a samu sauƙin matsala domin ban ɗaki na tarayya da kicin na tarayya da tsakar gida na tarayya da rumfa ta tarayya baya nuna tsaftar wata in aka haɗa mai tsafta da mara tsafta to sai a yi ta samun matsala amma in komai zama bibiyu kai ma kana iya ga wani ɓari aka fi sharewa wani ɓari aka fi gyarawa ina aka fi ƙazanta ina aka fi datti ina aka fi yana ina aka fi samun matsala faja'a ba'da hazar zawaj bayan wannan aure na annabi Isma'il sai ga mahaifinsa annabi Ibrahim ya zo wato abu biyu ya faru kenan bayan tafiyar annabi Ibrahim. Na farko annabi Ismaila ya yi aure, na biyu matarsa Hajar ta rasu, wato ɗaya abin farin ciki, ɗaya abin bakin ciki, ɗaya abu mai daɗi, ɗaya mara daɗi, kuma dama haka duniya take, yau ka samu mai daɗi, gobe mara daɗi. Duk mai rayuwa a duniya sai ya ga abu takwas. wani malami yana cewa samaniyatun tajari alan nasi kullihim fala budda an tajari alaika samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usurun wa yusurun thumma suqumun wa afiya yace abu takwas yana gudana yana faruwa akan halitta duka da musulmi da kafiri da mai biyayya da mai sabo da mace da namiji da mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda ake mulka da baki da fari duka waɗannan abubuwan guda takwas baka isa ba korewa kanka su dole sai sun faru a kanka domin kaddara ce daga Allah ba wanda ya isa ya tunkuɗe wa kansa faruwar abu takwas a kansa samaniyatun tajari alan nasi kullihim fala budda an tajari alaika samaniya ba wanda zai kore wa kansa wannan domin dukanmu a cikin gudanarwa Allah muke rayuwa. Sururun sai ka gamu da abin da zai faranta maka rai wata ranka tashi cikin annashuwa, cikin farin ciki, cikin jin daɗi da ma haka ji kana dariya kana murmushi kamar ma an baka wani abu. Wa huzunin wata ranka wayi gari cikin ɓacin rai, cikin damuwa, cikin baƙin ciki, cikin abubuwa marasa daɗi. Wajtima'un wata ran ka haɗu da wanda kake so ku zauna ku tattauna ku doguwar magana wa furqatun wata ran a rabu rabuwan nan takan zuwa ta hanyoyi da dama ko a ɓata ko kai ka mutu ko shi ya mutu ko kai tafiya ko ya tafiya ko kai sama shi ya ƙasa ko kai kai ƙasa shi ya sama ko kai balaguro ko shi ya balaguro ko wani dalili ma kuna gari ɗaya ko ƙasa ɗaya ko unguwa ɗaya ko yanki ɗaya wani dalili ya zo a rabu saboda haka wannan shi ma jarabawa ce ta rayuwa wata ran a haɗu wata ran a rabu ko ana so za a haɗu ko ba a so wata ran sai an rabu wani aiki ya haɗa ku wani gida ya haɗa ku wani alaƙa ta aure ta haɗa ku wani haihuwa ta haɗa ku wani abota ta haɗa ku wani siyasa ta haɗa ku wani neman ilimi ya haɗa ku wani neman kuɗi ya haɗa ku kuma ana nan ana nan sai kaga wani dalili ya zo ko na mutuwa ko na tafiya ko na batawa ko na wani dalili sai kaga kuma an rabu wannan yana faruwa ga mai mulki da mai kuɗi da malami da talaka da baki da fari da musulmi da kafiri da dukkan kowa haka tana faruwa a gare shi ko ya so hakan ta faru ko ba haka ya so ta faru ba dalilai suna iya sa hakan ta faru da izinin Allah subhanahu wataala da kaddarawarsa wa usrun dole wutar a tashi cikin kunci kuncin nan ba sai na kuɗi ba ba sai rashin kuɗi ba akwai kunci na zuciya akwai kunci na damuwa akwai kunci na kuntata kuntata kuma takan iya zo mutum ta fuskoki da dama ko matsuwa kai ka rasa ban ɗaki kuntata ce kowace irin kuntata takan iya zuwa maka a lokacin da baka zato so da haka wannan mutum ya zo sai ya karɓa wata ran kuma yusurin mutum ya samu komai cikin sauki rayuwarsa cikin sauki tafiya cikin sauki komai ya zo da sauki to wannan yana faruwa akan kowa sun masu umun wa afiya sannan wata wayi gari ba lafiya wannan rashin lafiyar tana kan kowa ba wani wanda zai ce kullun lafiya nake komai arzikinsa komai wadatarsa komai mulkinsa komai iliminsa komai jin daɗinsa komai kyansa komai muninsa komai addininsa komai rashin addininsa wataransa ya waye gari ya ce nan na ciwo ko can na ciwo ko nan da daɗi ko can ba daɗi sai an waye gari wataran kuma sai mutuwa to haka rayuwar take tafiya akan kowa da haka wannan labarai guda biyu da annabi ibrahim zai zo ya tarar ɗaya na ɗansa ya yi aure, na biyu matarsa ta rasu. Falam ya jid Ismaila da ya zo tun da yanzu annabi Ismaila ya zama mai gida, za ka in ya zo za a nuna mai gidansa, da annabi Ibrahim ya dawo komowa ta biyu kenan ko ta uku sai ya nemi gidan ɗansa, aka ce masa, ai ɗanka ya yi aure kuma ga gidansa can ma. Da aka ya je ya sallama matar annabi Ismaila ta fito. saboda baya nan fasa alamra atahu anhu sai ya tambayi matar annabi Ismaila ina mijinki wa an hawalihima ya tambaye ta kuma ya yanayin zamantakewarku to kun ga haka ya kamata uba a ce yana tambayar matar ɗansa irin mu'amalar da suke yi ta rayuwa domin ya yi wa ɗan na ƙuntata wa matar ita ko matar ba za ta iya zuwa ta gaya wa iyayenta ba amma idan uba yakan kai ziyara gidan yarsa ko ɗansa da ya aurar don ya dinga jin irin zaman lafiya da abubuwa to dai ba wani abu dai ko ana zaune lafiya ba wata matsala to Allah ya muku albarka ya zaune da ku lafiya ya baku ƴaƴa na gari ko so ɗaya ne a wata ko so biyu ko ƙasa da haka ko sama da haka abu ne mai kyau mutum ya dinga tsinkayar ɗansa ko ƴarsa yana jin halin da suke ciki kamar yadda Amr bin al-As lokacin da ya aurar da ɗansa Abdullah bin Amr shi wa yake bincika ya ga yaya matsayin ko yaya ɗansa ke zaune da matarsa kamar da ya zo a cikin sahihul Bukhari.
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فشكت إليه ضيق العيش sai wannan mata ta kai ƙara ga an Ibrahim cewa suna cikin ƙuncin rayuwa. Rayuwa fa ba daɗi, ba ci, ba sha, ba sutura, ana cikin talauci da fatara ta dinga faɗin maganganu wanda ta tada hankalin annabi Ibrahim. Fa'ausaha, na Ibrahim sai ya mata wasiya, an ta ƙula li Ismaila, cewa idan annabi Ismaila ya dawo ki ce masa, an yi gayyira a tabata babihi ya canza dokin ƙofarsa kawai iya abin da ya faɗa kenan to na ji duk abin da kika faɗa mijinki ya dawo ki ce ina gaishe shi kuma ki ce masa ina ba shi shawara ya canza dokin ƙofarsa wato wata kinaya ce wani saƙo ne tsakanin annabi da annabi za su gane wato irin wannan mata ba a son aurenta kuma ita bata gane saƙon da aka bata ana nufin a rabu da ita ba domin wannan ishara ce kamar ya canza dokin ƙofarsa ma'ana ya musanya wannan mata bai yi sa'ar mace ba duk matar da za ka yi baƙo ta zo tana kunzuma bayanai na kunci da wahala da tsanani babu alheri a bakinta ko ɗaya to wannan ba matar rufin asiri ba ce ba matar aure ba ce ba mata ce da ya kamata a ce mutum ya aura ba amma son ka auri macen da take mai haƙuri mai addini mai juriya to ya gida to alhamdulillahi dai ba za a ce ba komai ba dai amma muna gode wa Allah to kaga wannan ita ce mace ta gari an san dai akwai kuncin amma ta yi kinaya amma ta ce yau ba mu da ruwa wallahi yau ma ba mu ci ba jiya ma da kir muka samu ya gashi ya yara ma ba a musu wanka ba abinci ma ba ga wani ba shi da lafiya wani ma ya yanke wancan ma ta faɗo wani ma ya yi kaza wani ya yi tagumi wani yana kuka wani a tsugunne ta ta faɗar musifu da bala'i to wannan ba matar da ya kamata a ce ko halin irin waɗannan matan ba shi ake bukata ba ba shi ake so ba da haka ne Ibrahim ya waɗansa wasiya cewa ya canza dokin ƙofarsa. Wa fahima Ismailu, annabi Ismailu ya fahimci ma ara da abuhu abinda babansa yake nufi cewa bai yi sa'ar mace ba ya sake ta ya auro wata. Fatsallaka ra'atahu tilka shi ne annabi Ismail ya saki wannan mata mai surutu wacce take ba ta da rufin asiri. wata zawwajen mura'atan ukhra ya auri wata mata daban wa hiya ibnatu mudab bin amr ita ce yar wani mutum fitacce wanda ake kiransa mudab bin amr to malamai suka ce me yasa annabi ibrahim yewa ɗansa annabi isma'il wasiya ya saki matarsa kawai don ta faɗi matsalolin da ake ciki aka ce saboda annabi Ibrahim ya san ko Allah ya sanar da shi ko kuma ya yi addu'a cewa Allah ya fitar da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama daga zuriyar annabi Ismail. Ina cewa rabbana wa asfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikimata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. To matar kuwa da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama zai fito ta tsatsanta bai kamata ta zama mace irin wannan ba bai kamata ta zama mace mai surutu ba mace mara haƙuri ba don mafi yawa halayen uwa yakan yi tasiri a kan ɗanta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya fi kowa haƙuri ya fi kowa gaskiya ya fi kowa mutunci ya fi kowa tausayi ya fi kowa kamala a siffarsa ta halitta ya fi kowa kamala a siffarsa ta ɗabi'a ya fi kowa halƙu ya fi kowa hulƙu Allah ya ba shi kamal fi halƙihi ya ba shi kamal fi hulƙihi to ka a samu wata tawaya ko ƙaƙa da za a ce in ban da kaza to shi yasa aka ce a canza wannan matar halinta da ɗabi'arta bai dace a ce babban mutum mai daraja ya fito ta zuriyarta ba hikimar kenan da ta sa ba wai dan ko matata tana da wannan halin ko mataka tana da wannan halin ya zama sai mu sake ta ba a'a ana nufin su waɗannan manyan mutane komai kankancan abu ba a son a same shi a cikin zuriyarsu shi yasa aka ce a sallame ta don kada ta zama ta hanyarta wannan abin zai fito kuma a dinga ji a tarihi cewa a cikin iyayensa mata an samu wata mara rufin asiri sai aka musanya da ita wannan mata wadda har yanzu ba mu ga sunanta ba ko ba mu samu cikakken sunanta ba a cikin tarihi to amma an sa mata ibnatu mudab bin amr wato yar mudab bin amr ita ce wacce annabi isma'il ya aura kabiru jurhum shi wannan mutumin shine babban shugaban kabilar jurhum wato yar babban gida ce ita wa sayyiduhum kuma shine shugabansu jagabansu jagorarsu ala qaulil akthar a bisa fadar mafi yawan malamai kun ga kenan ashe an yi sa'a bayan rabuwa da waccan mata ta farko to an auri mace ta biyu kuma an yi sa'a yar manyan mutane ce tafi waccan hali tafi waccan kyau dama kuma abin da ake bukata ga mace aikin hali ne ba kyan fuska kawai ba idan mace tana da kyan fuska ma ba ta da kyan hali sai wannan ya ƙara mata muni saboda haka idan mace kuma tana da kyan hali ko ba ta da kyan fuska sai kowa ya kaga yana ƙaunarta domin kyan hali ya fi kyan sifa وجاء إبراهيم مرة أخرى sai annabi Ibrahim ya dawo karo na biyu ba'ada an tazawwaje Isma'ilu bayan annabi Isma'ilu ya yi aure na biyu hazihi zaujata thaniya wannan matar tasa ta biyu da ya aura bayan ya sallami waccan falam ya ji duhu sai aka sake maimaita irin abin da ya faru a baya a nan ma ba a samu annabi Ismaila a gida ba nan ma ya tafi neman abinci. Faraja'a ila Filistin sai ya koma zuwa ga ƙasar Filistin ba da an sa'ala zaujatahu anhu bayan ya tambayi matar annabi Ismaila ina mijinki kamar yadda ya faru ga waccan sai ta ce ya tafi nemo mana abincin da za mu ci. to yaya ake ciki ta ce alhamdulillahi komai lafiya ana zaune lafiya duk da abubuwa suna tafiya gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara su kaga mace rufin asiri kenan mai haƙuri mai wacce ya kamata aura wa an ahwalihima ya tambaye ta to ya halin ku ta ce halin mu alhamdulillahi komai yana tafiya daidai ta yabo ta faɗi kalmomi masu daɗi a Ibrahim hankalinsa ya kwanta da wannan matar fa athnat ala Allah bi khairin ta yabo ga Allah da alkhairi fa'ausa ila Ismail, da haka sai annabi Ibrahim ya yi wasiya gare ta idan mijinki ya dawo, to ki ce masa an yi sabbita atabata babihi ya tabbatar da dokin ƙofarsa, ma'ana ya ci gaba da zama da ke kema ta ce ta rufin asiri irinki ya kamata mai aure ya aura, don haka annabi ibrahim ya yadda da tarbiyyar wannan ya yadda da halinta ya yadda da addininta ya yadda da tarbiyyarta da haka ya ce waɗansa annabi ismail ya riƙe ta ya zauna da ita ta zuriyanta ne aka samu fitowar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam
كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات فأنا زام تسيا سي درس من نغبا زام جكما زوان النبي إبراهيم نهدو مي يفارو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات To ma sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda malam ke karanta mana littafin arrahiqul maktum da ya kunshi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma wanda ya dauki nauyin wannan shiri wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da dukkan abokan aikin da suke taimakawa har shirin yake zuwar muku a cikin nasara musamman ma dai shugaban sashen kasuwanci na wannan gida Murtala Muhammad sunana Habib Ja'far Madobi nake fatan Allah ya sake sada mu a shirin mu na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل لواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين